الحمد لله الحمد لله مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل اختار من الأزمنة ما يشاء وفضله على ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل لنا رمضان موسما للتقرب إليه للتقرب إليه بصنوف الطاعات وعظيم المكرمات صياما وقياما وتصدقا واستغفارا وتوبة وإنابة وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير من قام رمضان إيمانا واحتسابا وخير من تقرب إلى ربه وتضرع وخير من امتثل أمر ربه في تحصيل التقوى اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أعظم الذات اتقوا الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عباد الله هذا هو رمضان تتقلص أيامه وتتولى لياليه وتنصرم كأنما هو طيف عابر مر ولم نشعر فيه بمضي الزمان ولا بكر الليالي والأيام وسيذهب وقد غفل عنه الغافل وانشغل عنه المنشغل وسيندم وستنصرم أيامه وقد استغلها المجد المجتهد ويتمنى عودته مرات وكرات يتذكر تلك الساعة التي هي أغلى في حياته من كل ما يملك ساعات سجدت فيها المفاصل والأركان وخشعت فيها القلوب الزكية سكبت فيها العيون العبرات متواضعة متبذلة منطرحة أمام ربها سائلة من فضله وقربه ومغفرته ويا حسرة من فاتته تلك الساعات عباد الله وبقي من أيام الشهر القليلة الحرص على إدراك ليلة القدر ومذانها وأصح, وأصح الأقوال أنها في العشر الأواخر بل في الوتر من, من العشر الأواخر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأصح أقوال أهل العلم والإيمان أنها تنتقل في الوتر من العشر فسنة تكون ليلة إحدى وعشرين وسنة تكون في غيرها من ليالي الوتر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو فنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث فمطرنا ليلة إحدى وعشرين فقر المسجد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسجد في ماء وطين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah godiya marar iyaka da kuma yabo a gare shi da kuma salaci ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ina jan hankalinmu tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa mu sani kuma cewa shi tsoron Allah shi ne mafificin guzurin da bawa zai yi zuwa gobe kiyama ya bayan Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah domin kuwa Allah madaukaki ya ambata cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa to Allah zai kankare masa zunubansa kuma zai girmama masa ladansa sannan kuma ya ambata cewa duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to lalle kuwa Allah madaukaki zai sanya masa sauki a cikin lamarinsa bayin Allah ga watan Ramadan kwanakinsa suna ta raguwa suna ta raguwa suna juya baya suna shirin karewa kai ka ce wani abu ne kawai da ya zo ya gitta kuma ya kare kwanakinsa sun kare sun wuce ba tare da mun ji cewa zamanin ya shuɗe ba kamar jiya muke cewa saura kwana kaɗan a fara azumi to gashi abin da ya rage a cikinsa bai wuce hudu ko biyar ba ba tare da muna jin wannan dare da kuma yini da yawa da yake shuɗewa ba to wannan wata dai zai tafi ya tafi zai zo ya tafi alhali ne gafala yana cikin gafala wanda ya shagala kuma ya shagala bai amfani da zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi amfani da shi don a gafarta masa zunubansa ba kuma wallahi sai ya yi nadama domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa ya yi hasara duk mutumin da watan ramadana ya zo ya wuce ba a gafarta masa zunubansa ba kuma sannan wannan kwanaki na ramadan za su zo su wuce alhali ko an samu mai dagewa mai ƙoƙari mai istihadi ya dage a cikinsa ya yi istihadi kuma sannan yana buri yana fata ina ma wannan wata ya sake dawowa ya same shi da rai shekara bayan shekara shekara bayan shekara yana tuna waɗannan sa'o'i waɗanda su ne sa'o'i mafi tsada a cikin rayuwarsa baki ɗaya sun fi daraja sama da dukkan abin da mutum ya mallaka waɗannan sa'o'i sa'o'in menene sa'o'i ne da a cikinsu wato gaɓoɓin jikin mutum suka yi sujada suka yi ruku'u suka risina ga Allah subhanahu wa ta'ala zuciya ta karkata ta karaya ta koma zuwa ga Allah zukata amma masu tsarki sannan kuma idanuwa suka zub da hawaye na tsoron Allah lalle ko waɗannan sa'o'i sa'o'i ne da ba za a manta su ba sa'o'i ne da ya kamata ɗan abin da ya rage mana na waɗannan kwanaki mu rika amfani da su don mu samar da irin waɗannan halaye na sujada da ruku'u da tsayuwa gaban ubangiji da kuka da tuntuntuni akan ayoyinsa muna masu tawabu'u muna faɗuwa gaban ubangiji muna roƙon Allah falalarsa da kusanci zuwa gare shi da gafararsa da kuma dukkan abin da ya alkawari za a same shi a wannan wata kak lalle wanda ya hasarar wannan lokaci ya shiga halin nadama Allah ya hana mu nadama bayan abin bayan haka ya ku bayan Allah abin da ya rage a wannan lokaci namu shine mu kwadaitu wajen samun dacewa da daren lailatul qadri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu mu dage domin mu samu kuma mafi ƙarfi mafi inganci na maganganun malamai shine daren lailatul qadr yana kasancewa ne a kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata kwanaki goma ma kwanakin lissafin mara ba cika ba wato 21 ko 23 ko 25 ko da bakwai ko da tara kamar yadda ya inganta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa taharrau lailatul qadri ku yi kirdadan ku yi kokarin ku riski lailatul daren lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir min ramadan a lissafin mara na kwanaki goman karshe na wannan wata na ramadan mafi ingancin zancen malamai ma'abuta imani da ilimi shine wannan dare yakan ciru ba wai kowace shekara a lissafi ɗaya yakan kasance ba bana ƙila ya zama ashirin da ɗaya baɗi ya zama ashirin da uku wata shekarar da ta wuce ya zama ashirin da biyar wata shekarar ya zama da bakwai wata shekarar ya zama da tara kamar yadda wannan shine mafi ingancin magana daga malamai kamar yadda wato kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nuna mana hadisai da yawa a wannan babi ba sai na karanto su ba yanzu saboda lokaci ba zai ishe mu ba babbar faɗakarwa ya ko bayin Allah menene ake so ka yi in ka dace da daren lailatul qadri da yawa daga mutane suna cewa a yawaita aikin alheri har wani yana fahimtar cewa yawan aikin alheri shine ya tsaya ba tare da tsayuwar dare ba ya ta ba da sadaka ya ɗauka wannan ya ishe shi a'a abin da aka ambata shine tsayuwar daren nan da tsayawa a tsaye da yin sallah ga wanda mai yake zai iya sallah a tsaye in kuma a zaune zai iya ya zauna a zaune ya zama dai ba bacci yake ba sallah yake yi in ya halarci sallah da ake ta jam'i ta tahajjudi cikin dare fa biha wa ni'im in kuma ya tsara wa kansa lokaci ne shi da kansa ko shi da iyalinsa zai tashi cikin dare yayi to dai duk daidai ne duk abin da yayi ya dace da sunnar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babban abin da ake so ba umumin aikin da'a ba a'a tsayuwar ake so ya zama cewa kana tsaye kana sallah kana tsaye kana addu'o'i kana tsaye kana istighfari kana tsaye kana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a manta in nace tsaye ina nufin kishiyar bacci ba wai lalle a tsaye a tsaye ba in ka tsaya a tsaye haka ake so gwargwadon abin da jikinka zai iya ɗauka ya ku bayin Allah babban abin da za mu ɗauka a wannan shine mai koyi da ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama a waɗannan kwanaki shine shugaban annabawa shine shugaban manzanni shine shugaban halitta baki ɗaya shine wanda aka gafarta wa abin da ya yi da wanda bai ba kuma ma baya yi amma duk da haka yana tsayawa a wannan dare baya sakaci baya lalaci aikinsa karatun alkur'ani a wannan lokacin ne za a karanta maka alkur'ani ko ba ka ganewa za ka ji kushu'i ya shiga zuciyarka don haka ka riƙa halatta in kai baka haddace alkur'ani ba to ka zo masallaci inda ake sallar tahajjudi ka riƙa jin ana karanta ayoyin da ba kullum kake jin su ba ka riƙa jin maganganu da Allah yake yi dangane da annabawansa da suka gabata mala'iku da girman su girman Allah subhanahu wa ta'ala halittar Allah da faɗinta da yawanta da irin ƙudurar da Allah maɗaukaki ya sanya a cikin wannan halitta da kuma yadda yake gudanar da mulkinsa wannan dai shine abin koyi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira kamar da Allah maɗaukaki ya ambata lalle kuna da abin koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sha'aninsa wato shine abin koyi mai kyau da aka aiko muku shine role model abin da kuke faɗi a zamanance wanda za ku kalla ku yi aiki irin nasa ku kalle shi ku yi sallah irin tasa ku yi azumi irin nasa ku yi tsayuwa irin nasa wannan shine wanda Allah madaukaki ya aiko muku shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace da biyayya gare shi ya ku bayin Allah daga cikin manya-manyan abubuwa kuma da mutum zai yi a wannan kwanaki da suka rage ya faɗi gaban ubangiji ya yi itirafi ya tabbatar wa kansa irin zunuban da yake aikatawa don ko ya yi ƙoƙari ya daina istighfari yana cikin manya-manyan ayyuka da mutum zai aikata allah maɗaukaki shi ne ya gaya mana ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da bayin Allah waɗanda suka yi ɓarna ba wai ya yi magana da muminai salihai da ba sa laifi ba a'a masu ɓarnar ake nema ina ku masu ɓarna waɗanda kuka yi lalata waɗanda kuka yi abin da bai dace ba waɗanda kuka saba wa Allah safe da rana da daddare saban Allah su Allah yake kira Allah ya ce me za a gaya musu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina Allah maɗaukaki ya dangana su zuwa gare shi ya ce ya bayina wanda wannan girmamawa ce a gare su ku duba ku ga Allah yana girmama hatta mai laifi a lokacin da yake masa magana cewa ya girmama wannan magana da Allah maɗaukaki yake masa ya tuno cewa ba a yanke ƙauna daga rahamar Allah baka isa baka ce Allah ba zai yafe maka ba baka kai girman zunubin da zaka ce ka yi laifin da ya fi ƙarfin Allah ya yafe shi ba a duk abin da ka aikata Allah maɗaukaki zai gafarta maka shi ka tuba ka taho ka gyara aikinka ka nemi gafarar Allah don haka a waɗannan kwanaki ya ku bayan Allah kada ka bari wannan kwanaki su ƙare kwanaki hudun nan ko biyar ka bari su ƙare baka nemi gafarar waɗannan laifuffuka da kake yi ba kuma sannan ka yi da fatan Allah zai karba kuma ka yi da niyyar ba za ka koma waɗannan laifuffuka ba Allah madaukaki abin da ya faɗa kenan la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayan su lalle Allah mai gafa shine wato mai gafara kuma mai jin kai amma duk mutumin da yake istighfari da harshensa alhali zuciyarsa tana kudirta cewa bari dai azumin nan ya wuce mu koma harka in dai wannan ita ce a zuciyarsa to shikenan baya cikin waɗanda za a buɗe kofar tuba baya cikin waɗanda za a saurare su kuma baya cikin waɗanda in ya tuban ma za a karɓa saboda Allah ya riga ya san zuciyarsa jira yake saboda ya ga mutane suna taruwa ana zub da hawaye ana karanta alkur'ani shi yasa ya matso amma niyyarsa a zuci bari dai watan nan ya sauri ya kare dan a daina damun mu da wa'azin nan ko ma ci gaba da abubuwan da muka saba wallahi inda wannan a zuciyarka to baka cikin waɗanda Allah ke kira cewa su zo a gafarta musu Allah gafarta mana zubanmu ya ku bayan Allah ku duba ayyuka da yawa da Allah madauki ya wajabta mana ana gama su da istighfari sallah in muka yi sallama daga sallar farilla farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine ya ce me astaghfirullah astaghfirullah ashe sallah ana rufe ta da istighfari haka a aikin haji abinda Allah madaukaki ya umarce mu thumma afidu min haythu afada an-nas sai ya ce me wastaghfirullah lokacin da aka kwararo daga filin arfa aka zo muzdalifa annan ma Allah maɗauki ya ce a nemi gafarar Allah ashe aikin haji ma ana rufe shi da istighfari don haka kai kokari ya kai bawan Allah ka rufe wato wannan aiki naka na watan Ramadana wato na azumi da istighfari Allah madaukaki yana faɗi wa bil ashari hum yastaghfiru da yake siffanta muminai na kwarai wato muhsinin al-hasan al-basri yana cewa qamu al-layla ila waqti as-sahar sun yi ƙiyamun laili har lokacin da lokacin buɗe wato lokacin suhur ya zo wato kafin fitowar alfijir sun majalasu ya stamfirun sannan sai suka zauna suna istighfari abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya kasance yana sallar dare sannan in ya gama sallar dare sai ya ce ya nafi'u sai kira nafi'u maula ibn umar baransa sai ya ce hal ja'a sahar shin lokacin sahar ya zo in an ce sahar shine lokacin da ake suhur kafin alfijir ya keto fa idza qala na'am idan nafi'u yace masa eh lokacin suhur yayi aqbala ala du'a'i sai ya daga hannunsa ya rika addu'a ya yi addu'a yana neman gafarar Allah hatta yusbih har sai ya ji an kira sallah an ce alfijir ya keto wato lokaci yayi to sai ya saurara wa yakhtumu bihi kadhalika fil majalis haka nan wa yukhtamu bihi kadhalika fil majalis shi istighfari haka nan in an zo zaman majalisa in majalisar zikiri ne to dama zikiri akai in zaman da aka yi da ba mai kyau ba ne ma to a rufe da wato kaffaratul majalisi kuma kowa ya santa ya jama'a ashe istighfari shine cikamakin aikin da bawa zai aikata bayan kowanne aikin farilla ya ku bayan Allah a daidaita al'amari a tuba zuwa ga Allah kuma a roƙi Allah taufiƙi da falalarsa daga cikin manya-manyan abubuwan da muke roƙon Allah a kai kuma muna kiran 'yan uwanmu musulmi baki ɗaya mu ɗunguma mai ta addu'a shine wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa ta mu Allah ya yaye mana shi Allah ya ba mu kwanciyar hankali mu yi amfani da wannan kwanakin da suka rage a cikin waɗannan lokuta na tahajjudi da muke yi ka sa goshinka a ƙasa an yi doguwar sujada addu'ar da kake yi din nan to ka sa wannan ƙasar taka a ciki in baka samu zaman lafiya ba baɗi ƙila ba za ka yi wannan sujadar ba in baka samu zaman lafiya ba ba za ka je kasuwarka ba in baka samu zaman lafiya ba aikinka a ofis ya tsaya don haka wajibinmu mu so wannan zamantakewa ta mu mu ƙaunaci ubangiji kuma mu sa ran cewa zai kawo mana zaman lafiya Allah baya son ka yi addu'a kai tsammanin ba zai karɓa ba ya Allah muna roƙonka kuma na muna sa rai cewa za ka karɓa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين Allah ka karbi ayyukanmu a wannan wata Allah ka samu dace Allah ka samu cikin salihan bayinka Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a yanta daga cancantar wuta zuwa cancantar aljanna ya Allah ka tsare mu daga kowanne abin ki Allah karka nuna mana mummunan abu Allah karka zaunar da mu cikin mummunan abu Allah kuma ka yaye mana duk wani mummunan abu Allah ka hada zukatanmu Allah ka taimaki shugabanninmu akan maganin halin da ake ciki a wannan ƙasa tamu ya Allah kai ne mai yayewa ya Allah kai ne ka san yadda wannan abu yake yake aukuwa ya Allah kai muke roƙo Allah ka yaye mana Allah ka dauke mana Allah ka ba mu kwanciyar hankali duk lalatattun da suke so wannan ƙasa ta mu ta wargaje ya Allah ka wargaza aniyar su Allah ka mai da sharrin su akan su Allah ka tabbatar da mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali yan uwa musulmi kar a manta da wannan addu'o'i yadda kake damuwa da abin duniyar ka roƙi Allah don Allah ka sa wannan ƙasa taka a cikin wannan addu'a Allah ba mu natsuwa da kwanciyar hankali wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin